أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين منيبين إليه واتقوا واجموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون Ubangiji ya ce mu mai da hankalinmu mu koma ga Allah kar mu zama ga wasu mutane wa minan nasi man ya'budu Allah ala harb وإن سابوا خير مع النبي وإن سابوا الفتن انقلب على وجهه karmu su maka mutanen da masu bin Allah ta gebe wanda suka ji daɗi haba suna tare da Allah in ko sun ji zafi sai su ba wa Allah baya su juya masa ba suna faɗin miyagun maganganu ni ban san abin da nayi wa Allah ba ban san abin da nayi ba wani kaza ga kaza ya same ni ga kaza ya same ni a karmu zama haka ku zama kullum na Allah bawan Allah karka zama ganye na kan yuji idan ya samu ruwa ya fi kowane ganye kyau in ya samu rana ku ya fi kowane ganye saurin yankwanewa saurin bushewa ka zama kamar dutse komi ya same ka ya same ka wajen Allah dutse idan ɗari ya same shi ba zai nemi bargon da zai rufu ba idan zafin rana ya same shi ba zai gudu ya nemi inuwa ba idan ruwa ya same shi ba zai gudu ya nemi wajen kwashewa ba kullum yana nan kamar yadda Allah ya ajiye shi na wurin Allah to haka ake son mumini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yabon mumini ajaban min amri mu'min amruhu kulluhu khairun إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له manzon Allah zai ce ina mamakin al'amarin mumini shi ta inda duk aka juya sha ne idan wata wani jin daɗi ya same shi ya gode wa Allah ya san daga Allah wannan jin daɗi yake ya gode wa Allah sai Allah ya ƙara masa la in shakartum la zidannakum idan ko wahala ta same shi sai ya yi haƙuri ya san wannan wahala daga Allah take amma akwai wani abu da ya aikata aka yi sakamako ko waɗansu suka aikata aka yi sakamako don Allah yana cewa wa ma asabakum min musibatin ma kasaba taydikum ya ku bayi duk abin da ya same ku na bala'i ku kakkabo abun ku da hannayenku ba don ma ina rage muku ba to kaza ba idan wahala ta same ka ka yi haƙuri ka koma ga Allah in ka yi haƙuri ka koma ga Allah akan Allah ya yayi kana roƙon da yayi ka samu ladan addu'a ka samu ladan komawa ga Allah kuma sai Allah da kansa ya ɗauke ka ya ajiye ka wajensa sai ka je na ce inna Allah ma'a sabirin Allah yana tare da masu haƙuri kuma tsakaninka da Allah babu lissafin lada إنما يوفى السابرون أجرهم بغير حساب su masu haƙuri idan za a ba wasu nada da lissafi ɗaya a baka goma koko ɗaya a baka ɗari bakwai koko ɗaya a baka miliyan biyu a su masu haƙuri tura musu lada ake ba lissafi inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab munimina ilayhi wattaquwa aqimus sala wa la takunu min al-mushrikeen min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun wa idza massa an-nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi idan wata wahala ta samu mutane sai su koma ga Allah suna roƙonsa suna komawa gare shi suna roƙonsa don ya yaye musu وإذا مس الناس ضر دعوا رب منيبين إليه وإذا مس الناس ضر دعوا رب منيبين إليه ثم إذا أصابهم منه رحمة إذا آه؟
ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم إذا أزاغ من رحمته إذا فريق منهم بربهم يشركون waɗannan irin mutane wanda in an sa musu bala'i su kuma ga Allah kullum wayo Allah a taimake mu da addu'a wayo Allah wayo Allah kullum a taimake mu da addu'a ta ko'ina suna ta roƙon Allah idan ko Allah ya kawo musu rahama rahmatin minhum idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun waɗansu daga cikin mutanen da ake idza masan nasa gaba ɗaya durru da rabbu munibin wannan amun urida bil khusus an faɗi mutane gaba daya amma ko wadanda ake nufi ba dukkan mutanen ba sun mai za za ga mun ramatan idan Allah ya ɗanɗana musu wata rama ta jin daɗi Allah ya yaye wancan bala'i ya kawo rama idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun wadansu daga cikin mutanen sai su koma cikin shirkin su su koma cikin mugun halin su daɗi ya samu sai ku rabu da Allah su koma cikin kafircin su su koma cikin sabon Allah su kada ku yi haka.
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
Yakuru bima atainahum wa tamatta'u fa sawfa ta'lamun wannan fariqun wata jama'a din daga cikin mutanen masu wannan hali liyakuru su kaburce su butulce bimaran su butulce wa abin da muka ba su liyakuru ma atainahu don su butulce su kaburce wa abin da nimar da muka ba su wata matta ku dan ji daɗi dai kaɗan wa sau ba ta alamuna da sannu za ku samu za ku gane ƙarshen al'amarin butulcewa Allah butulcewa Allah ko kafircewa Allah
أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أنزلنا عليهم سلطانا وهو يتكلم بما كانوا به يشركون shin masu tsafin nan kam masu shirkun nan kam shirkun jaliyun ko shirkun khafiyun ko shirkun akfa domin shirku hawa uku ne akwai shirku da yake muƙabala da muƙamul islami wannan shirkun mai shi ba zai shiga aljanna ba har abada domin shirkul andari ne akwai kuma shirkun kafiyun shirku koyayye wanda suke bautawa mutane ba dodanni suke bautawa ba mutane suke bautawa duk abin da ya sa mai gidansa ya ji daɗi zai yi ya je ya samo masa giya shi baya son giya saboda ina ina tsoron Allah yi sa masa matan banza shi ba ruwansa da matan banza saboda yana tsoron Allah amma in bai haka ba mai gidan nasa ba zai ji daɗi ba mai yiwa ne ma ya kore shi to wannan yana bauta wa katti kenan to wannan shirkul anda ba shirkul andadi bane wato urina ma annabi shirkul da kuzu ilayya annama idakum ilahun wahid wa man kana yuridu qarabi fal yamal amalan salihan wala yushrik bi rabbi ahadan wannan masu hada mutane da wani mutum kenan suna hada Allah da waɗansu mutane suna bauta Allah suna bauta waɗansu mutane wannan shirkun jali shirkun khafi shirku koyayye kenan mai shi yana rabuwa da imani ne amma bai rabuwa da musulunci ba kamar na farkon bane na farkon kan ba shi musulunci gaba da tsafi yake yi wannan ku ba zafi yake mutane ke bautawa da son zuciya da shaidan to daga nan shirkun akwa shi kuma wanda yake muƙabala da isani na farko yana muƙabala da islam na biyu yana mukabala- mukabala da iman na uku yana mukabala da isan shi ko na mukabala da isan wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bi shay'an kar ku hada wa Allah komai kar ka ce wani abu yana yin wani abu Allah kawai shine mai yin komai ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa idan baka yi haka ba kana duba abubuwa ne suke yin abubuwa to nan kana tare da shirku amma akwa wanda yake ya fi komai kuya munimin
وأنزلنا عليه السلام aman zallare su subhanan huwa ya takallu ma kanu bi shirkuna shin mun saukar mu da wata hujja ne da ku suka samu daga gare mu wanda take ba su hujja take ba su daman su yi tsafin nan cewa suna yin sa akan dalili akan hujjar da muka bayar babu alaihim sultanahu wa takallaf ma kanu bi shirkura babu ba wata hujja daga Allah wanda za ta bada dama a bauta wurin Allah
فإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون idza azana an-nas rahmatan farihu biha wa yujibu sayyidun ma qaddamat aydihim idza hum yaqbalun mutanen ne dai iri hudu waɗansu mutane idan Allah ya ba su jin daɗi sai su koma ga Allah suna ta roƙon ga kai Allah mun gode Allah na gode shi ne Allah yayi mun kaza yayi min kaza ni dai kan tsakanin da Allah sai godiya ku taimaka mana godiyan Allah mun gode wa Allah mun gode wa Allah idan kuma bala'i ya same shi sai ya bijire wa Allah sai rika cewa ni ba san ma abin da nayi ba ga kaza ga kaza ya same ni, sannan kaza ya same ni ba san ma abin da nayi wa Allah ba to wannan wato masu bautawa Allah ta gefe kenan in sun ji daɗi su bautawa Allah in ba su ji daɗi ba su bijire wa Allah waɗansu mutane kuma wato bala'in ne yake jawo su ga Allah idan sun ji daɗi sai su bijire wa Allah idan sun samu bala'i sai su kuma ƙwari wayo Allah wayo Allah wayo Allah a taimake mu da addu'a wayo Allah a taimake mu da addu'a amma da ya ya samu lafiya ya samu jin daɗi duk abin da ake yi na sabon Allah sai ka je yana wajen to wannan shi ma ba kyau to amma abin da ya kamata dai koyaushe ka zama kana tare da Allah idan ka ji daɗi ka gode wa Allah Allah ya ƙara maka in ka yi wahala in ka shiga cikin wahala ka yi haƙuri ka yi ta roƙon Allah ya yaye sai Allah ya ajiye ka wajensa ka zama inna Allah ma'a sabirin sannan Allah ya baka lada ba lissafi wa idza zan nasu rahmatan farihu biha idan mun ba mutane mun ɗanɗana mutane rahmatan jin daɗi farihu biha wato lafiya ko dukiya ko mulki ko ‘ya'ya ko wani abu da suke nema dai mun ba su na jin daɗi sai su yi murna wa in sun zai yadda ma kaddama ta in ko wata musiba ta same su wanda su suka jawo wa kansu da sabon Allah izahum yaghnatuna sai ga sun ɗebe sun ɗebe kaunan samun wata rama daga Allah wannan duk ba kyau أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ولو لو أن الله يفسد الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون su ba za su sa hankali ba ne su sa hankali mana su duba ba su gani ba ne an Allah shi Allah yafsudun rizqa na shimfiɗa arziki ya yalwata liman yashau wa wanda ya ga dama ko waɗanda ya ga dama wa ya gadir waɗansu kuma ya tauye musu ya ƙuntata musu duk a cikin ganin damansa duk aikinsa ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi waɗansu arziki don ya jarrabe su ya talauta waɗansu kuma don ya jarrabe su dukkan su jarraba ne daga Allah kai wanda aka yalwata maka an jarrabe ka ka gode wa Allah ka taimaka wa waɗanda suke cikin wahala domin Allah ya mai da kai kai mai arziki ne wakilin Allah bayan ƙasa su kuma waɗannan Allah ya mai da su direbobinka masu ɗaukan kayanka daga duniya su kai maka lahira idan ba don an samu irin waɗannan ba ta yaya kayanka zai je lahira kuma za ka je lahira din idan baka samu mai bara ko wani abin tausayi ba ko wani mai neman taimako ba ya za ka yi kayanka na duniya je maka lahira idan an an an taru ga waɗanda Allah ya yalwata musu waje ɗaya ga waɗanda suke cikin wahala sun taru waje ɗaya sannan wanda suke cikin wahalan nan wanda ake koran su ta riga ba muri kun da mutane ku kenan dare da rana kun da mutane kayya kayya to idan sun dame su haka su to ku zo mu yi addu'a dukkan mu bayin Allah ne ubangiji ya yi mu shi ya yi ku mu yi addu'a Allah ya mai da ku inda muke mu kuma Allah ya mai da mu inda kuke wa zai wa zai ce amin masu dukiya za su ce amin masu dukiya za su ce amin to saboda haka in Allah ya baka yarwa ka taimaki waɗanda suke matsuwa su mutane ne wanda su ma bayin Allah ne mai yalwatawa ne ya yi haka ne don ya jarrabe ka don ka samu wanda zai ɗauki kayanka daga duniya ya kai maka lahira saboda haka akwai masu cewa wai babu bara a cikin musulunci a'a idan mutum zai magana cikin musulunci ya san musuluncin tukuna ashe mutumin da karatunsa ko a rakin lazi yuka dini bai kai ba ya ce ya san musulunci Allah yana gaya wa annabi a rakin lazi yuka dini kana da labarin wanda yake karyar tashin kiyama ko baka labarin sa baka sani ba fa zalika allazi yad'u yatim wannan mutum ne wanda yake an yi zamaraya to wai marayan shi wannan ya je gidan marayan ne yake an giza shi ko marayan ne zo bara gidansa ya an giza shi shi mai dukiyar da yake zuwa gidan maraya don ya an giza shi marayan ne ya zo neman taimako neman abinci a gidan mai abin mai abin tun gaba muri ku kenan dare da rana kun da mutane ya angiza shi ya hana masa abin da yake nema na taimako ne fa zalika alladhi yad'u yatima fa zalika wannan shine wanda yad'u yatima zai angiza maraya wala yahuddu ala ta'amil miskin ba zai bashi abinci ba ko ba zai kwaitar da wasu mutane su bashi abinci ba wala yahuddu ala ta'amil miskin sai gaban da aka faɗi haka sai aka ce Allah ai ba kafurai masu ta tashin kiyama ba ai musulmi ma waɗansu suna yin haka Allah ce musulmi dai masu sallah kuwa fa wailul lil musallina masu irin wannan sallah azaba ta tabbata gare su tare da sallar tasu domin su allazina an salatim sahuna sun riga sun jefar da sallar ne sun sun rafkana ga barinta shi yasa ba sa jin tausayi babu babu imani na tausayi a zuciyarsu ba sa jin tausayin maraya ba su jin tausayin miskini saboda haka sallar ba ta amfane su ba inna salat tanhiya fashawar munkar da sun yi sallah mai kyau da Allah ya sa musu tausayi a cikin zuciyarsu na maraya da miskini fawailul lil musallin allazina an salatin sahun allazina yura'una waɗanne irin mutane in kaga sun yi taimako sai dai ta hanyar riya ta hanyar riya kan za ka ni na ba da kaza ni ma na ba da kaza ni na ba da kaza ni ma na ba da kaza amma ta hanyar taimako ba ruwan sannan kuma ubangiji ya ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yadbu wa azan mai bara in ya zo gidanka ka gaya masa magana mai daɗi ka sallame shi ya fi ka bashi abin amma kai masa bakar magana ku kenan gashi nan karbi ku kenan kun da mutane dare da rana kun da mutane dare da rana to a'a Allah ubangijin ka shine ubangijin sa qaulun ma'ruf wa maghfiratun Allah ba da sa Allah ba da sa Allah ba da gafara Allah ba da sa Allah ya baka ka je gaba Allah ya baka almajiri to sannan an yi bara gidan manzon Allah na Aisha ta ɗauko dabino za ta bai wa almajirin sai ɗan ta ɗan shafa masa turare haka manzo Allah yana kallo sai ya ta miƙa masa annabi ce wannan wani ilimi ne kuma aka samu Aisha in za a baiwa almajiri dabino sai an shafa masa turare yace ya rasulullah ai sadaka in ka miƙa ta kamun ta je hannun almajiri sai ta fara zuwa hannun Allah ba gara ta je tana kamshi ba ba gara ta je tana kamshi ba nan ta fassara aya ne wanda annabi ya karantar da kowa ya karantar da ita wa ya kuzu sadaqati Allah shine karban sadaka kamu a miƙa wa almajiri sai ya karba sannan ya miƙa wa almajiri wani ya yi bara manzo Allah ce a bashi abinci sai aka bashi abinci jima sai aka ce ya yi bara annabi ce mutumin nan ban ce ku bashi abinci ba ya rasulullahi mun bashi ce to ku kara masa aka kara masa manzo Allah sai ya ce ya sake yin bara mutumin nan ban ce ku kara masa ba ai mun kara masa ya rasulullahi to ku gyare shi wata kila kuɗi yake nema to annabi ya ce a gyare shi kai me yasa ba za ka ce a gyare shi ba in kuɗi yake nema makyale shi mana an zo an yi bara a ƙofar gidansa na ali ya ba da abinci washe gari an zo an yi bara ya ba da abinci washe gari an zo an yi bara ya ba da abinci Allah ya saukar da ayoyi suna yabansa da shi da matarsa wato ita faɗi mutu zahara ‘yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wa yuqimuna dama ala hubbihi su wayannan bayin Allah wa yuqimuna dama suna ciyar da abinci ala hubbi tare da su ma suna son abincin suna ba da wane ne ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira suna baiwa miskini rana ta farko wa yatiman maraya rana ta biyu wa asiran da daureren bako na musulunci to Allah ya yabi waɗannan mutane har yana ce suna ce inna ma nutimukum liwajhillahi wato ba wannan abin da muke ba ku muna ciyar da ku ne saboda zatin Allah ba don ku je ku gode mana ba ko ku je ku yabe mu a saboda Allah muka bayar saboda haka abin da ba a so mutum ya shanta ke lafiyarsa kalau ba abin da ya same shi jefa kansa cikin miskinai ya yi ta bara shine ba a so idan kowane mai lafiya mai ƙarfi ya mai da kansa cikin miskinai yana bara to waɗanne ne za su raya duniya to irin waɗannan ne ba a so su yi bara amma miskini maraya abin tausayi shi kam a bashi idan idan wani ya hana shi to honin zai gamu da Allah da miskini da fakiri wasu bayin Allah ne wanda Allah ya ajiye su don yayi rahama wa bayinsa da su idan an raba zakka suna gida sai a kai musu kaji Allah ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini sannan aje gaba idan an raba fai'u ma'anan fai'u an je za a yi yaƙi yaƙin kafirai sai suka ji tsoro suka gudu suka bar dukiya to ita dukiyar nan ba ganima ba ce sunanta fai'u to in an raba ta ita ma ma afar da ala rasul min al qur'an wa lillahi wa lirrasuli wa lil qurbi wa lil tayyib wal masakin nan ma sai an diba an kai musu su miskinai da fakiran nan sannan kuma idan an raba ganima suna gida ba su je yaƙi ba su ma sai an kai musu wa da mu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lil qurbi wa lil tayyib wal masakin wa ibn sabili sannan yau ba a samu ganima ba ba a samu zakka ba ba a samu fai uba ya za a yi kenan Allah ce yau kam sai ku ranta mini ku bani bashi ku ranta mini man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa yudaihu lahu at'afan kaseera ku zo ku bani rance in kun bani zan ninka muku akan kowane guda dan ba da goma ko ba da ɗari bakwai ko ba da miliyan biyu zan ninka muku to wai in Allah ya karbi waɗannan dukiya na sadaka da ake bayarwa yake a bashi rance zai raba wa sarakuna ne da maloniyoyi ko ko miskinai da fakirai za a baiwa miskinai da fakirai to ai ko kai din nan ka ba da karkafa shawara wane ne zan aike shi wurin wani ya karɓo min rance sai wani ce gani sai wani maza maza ya sauri ya riga shi wani zai aiko yana neman rance karka yadda ka bashi yana da komai karka yadda ka bashi da Allah shi mai neman rancen nan za ku shirya da shi za ku shirya da shi to Allah kenan duk wanda yake hana zakka ko ke hana sadaka ko yake hana almajirai su yi bara to yana faɗa da Allah ne kuma zai gamu da Allah sai dai in ka nema musu abin da za su ci kafin ka hana su bara ka sama musu abin da za su ci wannan kam ka yi daidai ka yi taimako amma ba ka sama musu abin da za su ci ba ka hana musu bara to za ka gamu da Allah yanzu nan Allah zai kama ka tun daga duniya ba sai ka je lahira ba tukuna domin kana cikin man adali waliyan faqad azantu bil harbi kana gaba da wannan miskini masoyin Allah Allah yana sanar da kai akwai yaƙi tsakaninka da Allah mutane su yi hattara wayannan abubuwa da ake yi wai bara a cikin musulunci ai ana ba mu kunya ne ana bata addinin mu ana kunyata mu ai to ai a ingila ma an ce ana bara turawa suna bara suna kada dan wani abu hannu ana ana ba su sadaka to menene yasa mu idan miskinan mu sun nemi bara za a hana su to saboda haka duk mai hana mai bara ya shirya masa abin da zai ci in ba haka ba zai gamu da Allah da sauri idza sabu idza fariqun minhum bi rabbihim shirkun liyakru ma atainahum don su kafirce abin da muka ba su ko su gudurce abin da muka ba su fatamatta ku dan ji daɗi kaɗan fa za mu talamu da sannu za ku ga ƙarshen lamarin ku na buturcewa Allah ko kafircewa Allah wa idza zanna an-nasa ramatan farihu biya wa in tuzayyadu ma qaddamat aydihim wa idza hum yarnadun idan mutane mun ɗanɗana musu rahama wato jin daɗi farihu biya sai su ji daɗi da murna وإذا زين الناس رامة فريوا بها وإن تزهم سيئة بما قدمت أيديهم إنكو وهلا كاسا ميز تلوتي مطي رشي اللافية يا ساميزو بما قدمت أيديهم وإن سوزك جاو سك يسابو سابو يكاموس وأنم بلاي إذا هم يغنرون أن رسي سقيبي ثمان سام الرحمة الله أولم يروا أن الله يفسد رزق لمن يشاء ويقدر shi ba su gani ba ne Allah na shi Allah shi ya su riga yana shimfida arziki man sha wanda ya ga dama wa ya gadir yana kame arziki kuma ya danke ya hana wanda ya ga daman bayarwa duk wanda ya gani yana da arziki Allah ne ya shimfida ya bashi duk wanda ga bai da arziki Allah ne ya kame bai bashi ba ko ko wasu mutane haka suke Allah ya yarwata musu wasu ko mutane haka suke Allah ya kuntata musu ko ko wani lokaci a yalwata wannan mutum wani lokaci a kuntata masa duk da Allah ne yake yin abinsa izahum yaqnadun inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun yin haka din nan wato ya isa ayoyi liqaumin ga mutane yu'minuna masu imani فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون كي وند أكا يلوتا مكا فآت ذا القرب حقه to danginka wanda yake cikin matsuwa ka ba shi haƙƙinsa wato danginka wanda yake cikin matsuwa ka ba shi haƙƙinsa abin da yake hannunka nan ba na kai kaɗai ba ne akwai haƙƙin danginka wanda ya matsu a cikin shi ma ka ba shi haƙƙinsa wal miskina shi ma miskina akwai haƙƙinsa cikin wannan dukiyar da aka baka ba kai kaɗai ba ne shi ba akwai haƙƙinsa a ciki wabna sabili da ɗan da ɗan matafiyi na kan hanya wanda guzuri yanke maza kuma a nan garin bai san kowa ba balle ya bashi bashi kuma ba yi da banki a nan garin balle ya ɗauka a bankinsa ko da shi mai dukiya ne a gari. nuna waje Allah yin haka a baiwa dangi makusaci haƙƙinsa a baiwa miskini makusaci a baiwa miskini haƙƙinsa a baiwa matafi wanda ya mazu haƙƙinsa shi wannan shi ya fi alheri lillazina ga waɗannan yuridu na masu nufin waje Allah zatin Allah da ayyukansu yin haka ya fi musu alheri ulaika waɗannan mutane hum su ne almulihuna waɗanda suke samun babban rabo domin sun zama muminai ƙarshen muminai dama in an ce gadab da almuminuna allazina fi salatin khashi'una daga ƙarshe zaka ce ulaka muflihun ulaka muflihun
وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وأولى فأولئك هم المضعفون ما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله أولئك هم المضعفون وما آتيتم من ربا duk abin da kuka bayar na ƙaruwa wato wannan sura sura ce ta makka suran makka kuma yawancin hukunce-hukunce ba su sauka da yawa a cikin suran makka ba babban abin da ake magana a kansa a makka mutuwa wato tashi bayan mutuwa da aikan manzanni da saukar da littattafai da yin hisabi da makamantar waɗannan da tauhidi ta Allah yawancin abin da surorin makka suke karantarwa kenan wannan kusura ce ta makka وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذي ينجى ولكم وما آتيتم من ربا da abin da kuka bayar na don ku samu ƙaruwa wato wannan yana ɗaukan lafazi lafazin yana ɗaukan fassara guda biyu riban akwai riban na luga akwai riban na istilahi wato riban na luga na ka bayar don ka samu ƙaruwa yadda ake yin biki idan mai karamin ƙarfi ya yi biki da mai babban ƙarfi yana nufin ne randa bikinsa ya tashi shi mai karamin ƙarfin nan mai babban ƙarfin nan ya yi maza ya nuna masa ƙarfi ya ba shi fiye da abin da ya bayar ya samu ƙaruwa kenan to wannan ba haramun ba ne kai biki da mutum in ya zo biyan ka ya ninninka maka akan abin da kake bashi ba haramun ba ne sai dai wajen annabi shi kadai don shi an ce masa wala tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir riban na luga kenan riban na istilahi shi kuma na na haramu ne na ciniki wanda a Madina ne aka yi yawan hukuncin sa amma a ce min riba li turbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah duk abin da kuka yi na zamun karuwa ko na hanyar biki din ko na hanyar ciniki na haramun ɗin to kusan dai Allah ba ruwansa da abin da kuka yi don ba domin sa aka yi ba balle ce a yi tsammanin ko zai saka amma ta yi min riba li turbu fi amwalin nasi fa la yarbu inda Allah abin da aka yi shi domin mutane to ba za a samu karuwarsa wajen Allah ba domin ba domin sa aka yi ba amma ta yi min zakatin turiduna wajen Allah amma abin da kuka bayar na zakka turiduna wajhal lahi kuna nufin zatin Allah kuka ba da zakkan nan ko sadakan nan ta dawa duk dai wannan domin zakka a Madina aka faranta ta amma abubuwan da ake bayarwa a Makka ko an faɗe shi da sunan zakka to ba zakka wanda take wanda aka yanka a Madina ba turiduna wajhal lahi wato abinda kuka yi don neman yardan Allah zatin Allah hudaki masu wannan humsu ne almuzaifuna wanda ake ninninka musu lada daga guda daya a samu goma man ja bi da zati bala jiram saliha ko da guda daya ba da dari bakwai masallin kuna da fi sabilillah ka wasu habbati ran bada saba sanabil bi kulli sumbati miyatu habba wanda za mu yi wani sha ko kuma a'a miliyan biyu وإن المؤمن ليأمر أمرا يوصى بألفي ألف حسنة فلما قال ثلاثا الله وسلم إن الله لا يزن مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما تدو ودنم وندي أبو سود الله za a ba shi lada gurgurun imaninsa in imaninsa matakin farko ne daga daya a ba shi goma in imaninsa mataki na biyu ne daga daya a ba shi ɗari bakwai idan imaninsa ina matakin na uku ne to daga ɗaya a bashi miliyan biyu in ko an kai shi kos ya gamu da barawo iri iri da tubla wurna fi amwalikum wa anfusikum wa la tazmunu min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathiran wa in tazlu wa tattabu inna dhalika min azmi al-umur idan an kai shi wajen jarraba ya ci jarrabawa a cikin haƙuri to sai ya ba shi lada ba lissafi inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى أما يشركون الله الذي Allah wanda ya yi sama ya yi ƙasa ya yi abubuwan mamakin da aka ambata mana din nan, allazi khalaqakum shine ya halicce ku sun marazarakum sannan kuma ya raya ku ya ba ku iska kuka shaƙa kuka rayu ita iska ita ce farkon abincin ɗan adam in ya zo duniya ba sa ta ma hannun uwarsa ba ta bashi don kar ta yi bacci ya mutu a Allah ne yake bashi iskar ne yake shaƙa da kansa shi wannan yaro ko wannan jinjiri daga nan kuma sai ruwa ruwa kuma ita uwa za ta riƙa ba da ruwa to saboda ruwa in an dare ba a sha ba ba za a mutu ba kamar iska ba sannan kuma a bada nono wanda ya fi ruwa kauri sannan har a yi cin abinci har a yi sa cin nama har a yi sa yin aure duk da Allah shi ne yake wannan shi ya halicce ku ya kawo ku duniya shi ne ku yake arzuta ku ya raya ku a cikin duniya sun mai mitu in ajalin ku ya zo kuma shi ne mai kashe ku sun mai wuri kun tashin iyama in ya kuma shi ne mai rayar da ku mai tashin ku shi Allah din nan sun mai dai turja'un har min shuraka ikun mai yau almin zalikun min shai wa yana tambaya a cikin dodanni akwai wanda iya halitta babu a cikin dodanni akwai mai ba da iskan shaka da ruwan sha da abinci da rayawa babu a cikin dodanni akwai wanda yake da ikon kashewa babu a cikin dodanni akwai wanda yake da ikon rayawa babu a nan dole a yarda akwai ilimi na zahiri akwai ilimi na baɗini wato akwai ilimin shari'a akwai ilimin haƙiƙa masu cewa babu ilimin haƙiƙa babu ilimin da ba ilimi daban in an ce ilimin hakika daban to ilimin shari'a an rena shi kenan ba haka bane haka Allah ya ajiye abin sa ko ba mai masa jara nan Allah ya ce shine mai yin halitta shi akwai mai yin halitta banda Allah babu akwai mai arzikawa banda Allah babu sun mai mitukun to nan Allah shine mai kashewa a cikin ƙur'ani za ka ji Allah ya ce wa ƙatar Dawudu jaluta, Dawudu ya kashe jaluta, an ji wannan ko? Sannan wala taktulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta wala yaktulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta sannan kuma Allah ya tawaffa dan muzahina mautiya wannan yana daidai da wannan ayar kowanne in lokacinsa ya yi kul ya tawaffe malakul mautin lazi wukila bikum wani lokaci qur'ani ya ce Allah ne ke kashe mutane wani lokaci alqur'ani ya ce mala'iku ne suke zuwa da azra'ilu su kashe mutane wani lokacin ce malakul moti a zara'ilu ne yake kashe mutane wani lokaci Allah yana cewa waɗansu azzalumai suna kashe mutane masu jihadi kuma suna kashe mutane kamar yadda annabi dawud ya kashe jaluta to nan duk maganar za ta koma guda ɗaya ainihin shi mai bindiga ko mai takobi ya gama abin da yake yi in Allah bai ɗauke rai ba mutumin da aka buga da bindiga ko da takobi zai mutu ba zai mutu ba to irin wannan sai mutane suka ruga a guje su uku suka zo suka tadda mai hukuma sai ɗaya koma kusa da mai hukuma ya zauna biyun suka zo suka tsaya gaban suka ce ranka da wanda ya zo ya gudu ya zauna kusa da kai ya kashe mana dan uwanmu ne mai hukuma zai ya ce ka ji abin da mutane suka faɗa ya ce ranka da ne idan zuban san Allah ba ai kai ka san Allah banda Allah kai mai kashe mutum in ba san Allah ba ai kai san Allah in ba su imani da Qur'ani ai kai imani da Qur'ani Allah ya tafi lan kuza hina mawtiya duk rai da yake mutuwa Allah ne yake kashewa kuma Allah da zai sarrafa kun sun barza kun sun bai mitukum banda Allah akwai mai kashe mutum in ba san Allah ba ai kai ranka dai ka san Allah ce haka ne kun ji abin da ya faɗa a mun ji to shi ma ina ce ya yi imani da alƙur'anin shi mai magana a tambaye shi da ya yi to ka yarda da Allah wanda ya ce kutiba alaikumul qisasu bil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa an rubuta ramuwa kisasi idan namiji ya kashe namiji da a kashe shi idan mace ta kashe mace yar uwarta a kashe ta idan bawa ya kashe bawa a kashe shi idan mai ta kashe mace 'yar uwarta a kashe ta ga abin da Qur'ani ya faɗa to waɗannan abubuwa fa dukkan su gaskiya ne a babin su dukkan su gaskiya ne shin akwai wanda yake kashe mutum din banda Allah ko shi jalutan da aka kashe ai Allah ne ya ɗauke ran ba ba don Allah ya ɗauke rai ba komai dawu da ya yi jaluta ba zai mutu ba mai kashe mutanen din komi duka da ya da bindiga da wuka da takwabi in Allah bai ɗauke rai ba mala'ikun mutuwan sun zo azra'ilu ya zo Allah bai ɗauke rai ba rai zai mutu ba zai mutu ba ashe duk maganan guda ɗaya ce Allah ne dai mai kashe mutane gaskiya amma kuma an yi sutura an kawo shari'a an yi sutura wa haƙiƙa sai a ce to yanzu ya za a yi Qur'ani gaskiya ne wanda aka karanta da farko gaskiya ne wanda aka karanta na biyu ma gaskiya ne ya za a yi yanzu sai ai wasu ya sabtun da yake wannan malamai ne suke wannan karatu a samo malamin da ya fi su ilimi mana ya zo ya raba mana gaddama sai aka samo malami wanda ya san shari'a din ya san hakika kace eh kai abin da ka faɗa gaskiya ne kai ma abin da ka faɗa gaskiya ne amma kai da kace Allah ne yake kashe mutane yanzu da ka zo tahowa me yasa ka sa riga ka sa wando ka zo mana mana yadda Allah ya kawo ka duniya wai idan ya zo ɗinsa ba riga ba wando ba kamfe ba jamfa haka Allah ya kawo shi duniya ya zo gaban jama'a gaban hukuma mai sunansa mahaukaci za mu shari'a saboda haka ita shari'a dama an kawo ta ne don ta yi sutura wa hakika kuma abin da ya kamata ko ya wajaba magana cikin addini don Allah irin mu mai shiru mu bar wa malamai idan malamai sun yi magana mu bi su amma kar mu sa dan hankalin mu in kace kaza yaya kaza in kace kaza yaya kaza a ai Allah ya riga yake hukunci tun da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi shi ya san maganan Allah wani mutum yana yin magana amma wai malami ne yana ba da dariya wai malami ne ba yace malaman tauhidi sun suka fara banda mutane wai sun ce maganan Allah ba sauti ba harafi ba ba ba tadadimi ba tasiri to in sun faɗi wannan sun ce Qur'ani ba magana Allah ba kenan subhanallah ka ji jahilci su malamai abinda suke karewa suka ce maganan Allah ba harafi ba sauti ba bayyanawa ba ɓoyewa ba gabatarwa ba jinkirtarwa suna kare zatin Allah Ubangiji ne kar wani ajizanci ya same shi yanzu aka ce ka yi magana ka bayyana amma ka ɓoye za ka iya to in ka bayyana dai wajen ɓoyewa ka yi bebe ne ka kasa in ka ɓoye kuma wajen bayyanawa kai bebe ne ka kasa kuma cikin haruffan larabci guda wajen talatin din nan da bakinka ya faɗi ɗaya harafi sauran haruffan duk kai bebe ne a kansu ba za ka iya ba in ka ce a baka da iko ka hada da ba a lokaci ɗaya sai ka fita cikin a ka shiga cikin ba sai ka fita cikin ba ka koma ja duk harafin da ka kama bakinka sauran harufan duk kai kai bebe ne a kansu ba za ka iya ba ga ajizanci ga bebanci to haka magana Allah take ba irin maganan mu na mutane ba ne amma an kawo maganan ne don ta amfani mutane to ya za a yi sai a samo wani mutum wanda ya san maganan Allah ya san maganan mutane a sa shi a tsakani ya ji magana wajen Allah yadda take kuma ya gaya wa mutane magana Allah yadda take amma yadda za su ji shine wane ne annabi Muhammadu yanzu gani ba na jin turanci ba na jin turanci to ana so ku ayi jama'a wa magana jama'a magana da turanci sai na kira wanda ke jin bakina ko filatanci na ko hausa ta ko larabci na ce zauna duk abin da gaya maka ka rubuta a da turanci ina faɗa yana rubutawa ina faɗa yana rubutawa har muka gama abin da nake so ya rubuta da ya gama sai ce karanta mini ka fassara mini sai ya karanta sai ya fassara na ce lallai ya yi daidai haka na ce ya yi daidai to sai aka je za a karanta wa jama'a masu jin turanci ce ga maganar ɗahiru bauchi amma sai a karanta da turanci magana ta ce ko ba ta bace ta wace mana amma ina turanci amma ina turanci ba na yi me yasa magana ta zama turanci na gajiya ne ba na iya yin magana da turanci masu ji na ko ba sa jin baki na sai turanci to sai aka yi musu maganan da bakin da suke ji amma ni na faɗi maganar saboda haka shi annabi ya fi kowa zama wajen Allah shi ya fi sani komai abin da Allah yake nufi ko ba qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam zai isar da aikan Allah saboda zama a wajensa balle ga qur'ani ya zo ya ajiye mana ya koma wajen Allah dama wajen Allah yake subhanahu wataala saboda haka qur'ani yake da wani abun da ake kiransa tun daga Qur'anin Arabiyya ne Al-Qur'ani balarabe ne maganar Allah ne amma balarabe ne tun da yake balarabe ne dukkan abubuwa na larabci dole Qur'ani ya zo da su kenan akwai abin da ake kiransa luga akwai abin da ake kiransa istilahi akwai abin da ake kiransa haqiqa akwai abin da ake kiransa majazi misali luga da istilahi a ce za a daura aure a kawo goro sai aka je aka ɗauko goro wanda aka sani sai aka ce abin nan nayi nayi nayi abin bai yiwu ba sai a ce ko wata kira sai ka ba da goro ne shin goron ɗaurin aure za ka yawa wanda ya gidan kuɗi za ka yi masa na hanci ko kuɗin hanci ya zama yanzu me sunan kuɗin hanci yanzu goro kaga sun haɗa suna da goro na ɗaurin aure da goron da ake bayarwa hanci sun haɗa suna amma na farko shine gaskiya luga kenan wannan ku istilahi an saba misali na biyu mutane ne guda biyu wa da gani sai ɗaya rashin lafiya serious a kai shi asibiti sai yan uwansa guda biyu suka raka shi suka raka shi na tare da shi a asibiti sai ɗaya ya ga ciwon ya yi tsanani sai ce ɗayan ya ka gida ka gaya musu ciwon nan nawa ne fa ya yi tsanani fiye da yadda ya sani ya koma gida ya gaya musu kazam sai wancan da aka bari aka rage sai ya biyo lafiya ce aiwa da ciwo ya warke me kenan ya fara ya mutu ko ya mutu ne ya warke wai da hausa wai da hausa ya mutu ne ya warke ba ya mutu ne ya warke ba ya warke daban ya mutu daban amma ko da an faɗi haka an san ya mutu amma sunansa istilahi ba lugha ba to akwai irin waɗannan a cikin alkur'ani akwai su cikin hadisai malamai ne za su tsaya su tace su warware mana su saboda haka shiga cikin tafsiri haɗari ne a wurin wanda bai san abubuwa na fassaran alkur'anin ba mu da muke kwaikwayon masu fassara alkur'ani kullum istighfari muke yi saboda hadari ne ka zauna kan kujera kana karɓar maganar Allah kana gaya wa mutane kana ta in ji Allah to yi ba in ji Allah ba ka kare saboda haka Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum to shi kana sai wannan malami nasu yazo yace kai da kace Allah ne yake kashe mutane gaskiyarka kai da kake cewa mala'iku ne ko mutum ne ke kashe mutane gaskiyarka to amma yanzu kai da kace Allah ne ke kashe mutane da ka zo zuwa me yasa baka zo in galimin ka ba ba riga ba wando ba komai ka zo yadda Allah ya kawo ka duniya ka zo wajen mu ba kai haka ba amma sai ka sa waɗansu riguna waɗansu wanduna waɗansu abubuwa ka rufe jikinka to haka ya kamata a bar wa malamai maganan addini kada irin mu mu ta yin karambani cikin addini sai mun yi karatu aha Allahu allazi khalaqakum wa razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yuqadu min zalikum min shay shi a cikin dodanni akwai wanda yake da iko yin wani abu a cikin wannan babu subhanahu wa ta'ala amma shirku sarki ya tabbata ga Allah wata'ala da huka ta tafi daga Allah amma shi ko daga barin masu tsafi abin da suke yin tsafi suka na hada Allah da shi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي أملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد بنا تبين في البر والبار أتدو دروا بما كسبت أيدي الناس ba da banza ba da laifukan da mutane suka yi ne Allah ya kawo bala'i a kan tudu ya kawo bala'i a cikin ruwa bala'i a tudu kamar misalin fari kenan kamar mutuwar dabbobi kamar mutuwar mutane kamar zazzabi da sauransu kamar hadarin mota hadarin jirgin sama na cikin ruwa kuma hadarin hadarin jirgin ruwa da kuma rashin ruwa a cikin ruwa din da kuma ƙonewan gonaki na bakin ruwa su ma su ƙone to duk dai abin da ya kawo wannan sabon da mutane suke yi shi ya jawo musu wannan kenan zahar fasadu fil barri wal bari banna ta bayyana a tudu da ruwa malamai suna kiran tudu zahirin shari'a suna kiran ruwa badinin hakika banna da ta faru cikin zahirin shari'a malaman shari'a ne suka mutu ba samu magadansu sun yi ilimi ba to nan banna ta faru domin dama annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah baya kwace ilimi a wurin mutane a'a wato ilimi yakan tafi ne saboda mutuwan malamai sai jahilai su gaji malamai su rika ba da fatawa dallu ba dallu su ga ba da fatawa ba kan ilimi ba sun bata sun ɓadda mutane to irin waɗannan na cikin ruwa kuma na ma'arifa ma'arifar an yi musunta an iya sallama mata an iya yi ta domin shekarun baya sai da ta kai ana cewa yanzu ne maganar tarbiyya an riga an rufe sai dai himma kamar shi Ahmadu Zarub haka ya faɗa sai dai daga baya Allah da ikonsa bayyana shi Ibrahim ya fito da tarbiyya tarbiyya ta sake fitowa bayan shekaru tana buya yana cewa wa qultu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu fada minni sirruhu fala ahad yafsilu li ma arfa allah samad سواء الكبار والصغار قد قرب الحبيب والمزار سواء الذكور والنسوان سواء السلوك والسلطان ومرة أخرى ترون أجبا من سر ذا القلب إمام النجبا سيد نبينا سيد نتي لا إله إلا الله محمد رسول الله sai wani asiri ya zuba daga jikina fala ahadu yaksuluni ma arafa Allah duk wanda ya zo ya same ni yana neman ma'arifa sai Allah ya bashi ma'arifa sawa'un al-kibaru was-sigar ko manya ko kanana ko zukuru ko niswan ko maza ko mata as-suluk was-sultan ko talakawa ko sarakuna umaratan ukhra tarawna ajaba qad arwa al-habib wal mazaru yanzu dai abubuwa sun canja wanda ake nema na nesan ya zo kusa wurin ziyara ya zo kusa ta saboda haka yanzu akwai tarbiyya ta istilahi din ba kamar yadda Ahmadu Zaruk ya ce an riga an rufe ta ba ma yaftillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha duk alherin da Allah ya buɗa wa bayinsa ba mai iya tarewa ya rike wa yumsik duk abin da Allah ya rike bai bayar ba wala mursilahu min ba'di ba wanda yake yake da ikon turo ya kawo shi bayan Allah ya rike shi har mazadu fil barri wal bari bima ka saba ce dinnasi saboda laifukan da mutane suke aikatawa bima ka saba dinar bi zai ga un babu allazi amilu don Allah ya dandana musu sashin laifukan da suke aikatawa da Allah ya ji'una ko ko in an sauka musu da bala'in nan bala'in nan zai sa su dawo su tuba su koma ga Allah su zama nibi da ilahi alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ji gamu Allah ji iyayen da iyayen iyayen da malaman mu da wadan madan mu Allah sa ka shi mu nan mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya imani wallahi ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imani mai kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah yayi bala'i a Najeriya Allah yayi bala'i musulmi duk inda muke albarka ne sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su Allah ya biya bukatun mu abin da suke nema Allah ya ba su Allah ya kiyaye su albarka ne sallallahu alaihi wasallam masu taimako mu Allah ya taimake su masu tsaya mana Allah ya tsaya musu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya sallallahu alaihi wasallam اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على والخاتم لما سبق الهادي الى صراط سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله